zuwa bayan takbiratul ihram bayan karanta fatiha to surar da mutum zai karanta da idan ya yi ruku'u jima wadda zai yi a ruku'u da in ya ɗago daga ruku'u addu'ar da zai yi da in ya tafi sujada addu'ar da zai yi da yadda ake sujada duka wannan babu ya kunshi waɗannan ayyuka salawatul mafrubat a cikin salloli waɗanda suke ababen farbantawa akan bayin Allah wa ma yattasilu biha da kuma bayani akan siffar abin da yake sade da sallolin ababen farbantawa minan nawafil na arrawati salloli waɗanda ake ce da su arrawati wanda ake yin su kafin sallah ta farilla ko bayan sallah ta farilla irin raka'a hudu kafin sallar azuhur raka'a biyu bayan azuhur raka'a hudu kafin la'asar raka'a biyu ko raka'a shida bayan magariba raka'a biyu bayan isha'i raka'a biyu kafin asubahi wannan su ne ma yadda silu biha minan nawafil da kuma bayani akan siffar abin da yake saduwa da su waɗannan salloli ababen farbantawa minan da wafil na salloli waɗanda ake ce da su arrawati wasunan da kuma bayani game da abin da ya shafi sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi a cikin addini na musulunci a ɓangaren sallah irin abin da ya shafi wutiri irin abin da ya shafi salatul idaini irin salatul istisqa da makamantansu na'am wal ihramu fi salati an taqula Allahu akbar la yujzi ghayru hadhihi al kalimati malan yace wal ihram wato abin da ake cewa al ihram harama fi salati a cikin sallah haramar da mai sallah zai yi ya shiga cikin sallah da ita wato al'ihram she'un murakabun a murakabun litalatati a shiya'a wato abu ne guda ɗaya wanda an hahauda shi ne da abubuwa guda uku al'ihram ya shafi aƙadun ya shafi ƙaunun ya shafi fi'ilun an gane ko wato na farko harama ba ta cika sai mutum ya ƙudurce a cikin zuciyar shi cewa wato zai shiga sallah wannan na farko kenan sannan kuma akwai ƙaunun mutum ya yi kabbara ya ce allahu akbar sannan kuma akwai abin da ya shafi fi'ilun wanda shine istidbaru da ibla to waɗannan abubuwan guda uku dukkaninsu su ne ake ce da su al-ihram to an ce da su al-ihram kamar yadda hadisin da al-imamu Abu Dawud da al-imamu Tirmidhi suka rawaito da waɗansu daga cikin malaman sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace miftahus salati at-tuhur وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم wato mabuɗin sallah kile na sallah wanda idan mutum yana so ya fara sallah to shine zamanto yayi tsarki yana da alwala idan yana ɗauke da janaba a ce yayi wanka to wannan ya samu miftah na yin sallah wa tahrimuha at-takbir wato abubuwan da suke haramta ko abin da yake haramta ci gaba da ma'amala da jama'a da ciye-ciye da duk abin da ya halitta ga ɗan adam to a takbir da zaran ya yi kabbara to duk abin da yake halali ne a gare shi wanda ba ya da alaƙa da sallah a wannan lokacin ya zama haramu a kan shi aikata yana iya jinyo mai ɓacewa sallar shi ma idan yi da yawa fatahliluha at-taslim sannan kuma wato warwarewa wannan abu ya zamanto ya koma ya ci gaba da yin ayyukan shi ya ci gaba da ciye-ciyen shi ya ci gaba da maganganun shi to wannan kuma yana tabbata ne a lokacin da ya sallama to da haka al-ihramu fi salati shine an ya ƙula musallallahu akbar wanda zai yi sallah ya ce allahu akbar wato allah subhanahu wa ta'ala shine mai girma akan dukkan masu girma ga baki ɗaya la yujzi'u ghairu hadhihi kalima malam yace ghairu hadhihi kalima watar wannan kalma din la yujzi'u ba ta isuwa watar wannan kalma din ko da kalmar tana ɗauke da wannan ma'anar ta Allahu akbar to ba ta isuwa an gane ko wannan shine ra'ayi na jumhur kacokan ɗinsu tun daga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya zuwa wato lokacin su al-imamu Ahmad ibn Hanbal Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu da rahama. A sai dai an rawaito daga Abdullahi ɗan Mas'ud. Shi yana ganin cewa ya halitta mutum ya ce Allahul Akbar, wato zo da ziyadar alifin da lamu. Allahul Akbar. An gane ko? Kuma face dai abin da aka rawaito daga wajen annu'man ibn Thabit. al'imamu abu hanifa Allah ta'ala ya kansa da rahama ya ce wato kabbara ta shiga sallah tana isuwa da dukkan lafazin da yake nuni dukkan lafazin da yake shirye akan girmama ubangiji irin ka ce Allahu azim ko Allahu jalil ko Allahu kabir wannan dukka yana dauke da ma'anar ne girmama Ubangiji, ko ka ce Subhanallah kawai ka daga hannayenka, ko ka ce Alhamdulillah, wato wannan duka saboda ma'anar shi tana ɗauke da girmama Ubangiji, saboda Subhanallahi wato dukkan abin da ya shafi na fiye jami'in na ƙa'is, anillahi Subhanahu wa ta'ala, dukkan abin da yake tawaya ne. abin da yake ci baya ne ka kore shi daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma idan ka ce alhamdulillahi an gane ku to ka tabbatar mai da dukkan abin da ya shafi siffa ta kamala nafiyun subhanallahi nafiyun li kullin naqa'is anillahi subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi ithbatun أو متضمن لإثبات صفات الكمال لله تعالى أنغانيكو نعم
وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك ثم تقرأ فإن, فإن كنت في السبه قرأتها جهرا بأم القرآن لا تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها شيكنا amma wannan faɗar Allahu Akbar ana magana ne ga mutumin da yake ya iya larabci ga mutumin da ya iya faɗarta a larabci amma mutumin da bai iya faɗarta a larabci ba sabon shiga musulunci bai san yadda ake cewa Allahu Akbar ba kai kai da shi ce Allahu Akbar ya kasa kuma gashi yanzu lokacin sallah yayi to ya zai ɗansu daga cikin malamai suka ce a gaya mushi ma'anarta da yaransu yaran da yake ji wanda da shi ne kuke hira da shi sai ka gaya mai ma'anar allahu akbar kawai sai ya shiga da ita an gane ku aka waɗansu daga cikin malamai suka ce waɗansu ka suka ce ta'allumu ha la ya hudu waƙatar kafiran a neman ya fahimci Allahu Akbar bai ɗaukar lokaci da yawa. Don haka ya je shi ya koye ta a gaban malami, idan ya je koye ta kuma sai ya sallah. Amma zance mafi inganci idan ya zamanto lokacin sallar zai iya fita amma kuma bai koye ta ba, to sai ya shiga da yaran da ya iya. A gaya mai abin da ta kunsa ya faɗi, shikenan daga baya kuma sai a yi ta muhawala akan ya koyi wato takbiratul ihram ya faɗi cewa Allahu akbar wa tarfa'u yadayka hazwa mankibayka aw duna zalik to kuma lokacin da mutum zai yi wannan takbiratul ihram din ana so ya daga hannayen shi guda biyu shine wa tarfa'u yadayka kana daga hannayenka guda biyu hazuwa mankibaika dabura da kafadinka lokacin da zaka daga sun ya zamanto sun yi seti daya da kafadinka audu na zalika ko kuma koma baya da kafadinka ya zamanto wajen kirjinka to wannan shi kuma mustahabbi ne ka daga hannayenka a lokacin a lokacin da kai takbiratul ihram ko lokacin da za ka yi ko kuma kafin ka yi ta kana da fuska guda uku ko bayan ka daga din ka ce Allahu akbar ko kuma ya zamanto asan da Husaini sa'annin juna ne ka yi su a lokaci ɗaya Allahu akbar ko takbiratul ihram din ta zamanto ita ce yayar raf'ul yadayn amma ba da lokaci da yawa ba gane ko wannan duka kowanne idan mutum ya ya halitta amma an ya kuna makaruna taini zamanto an hada su ko ya zamanto an yi takbiratul ihramin kafin daga hannayen ko a daga hannayen kafin takbiratul ihramin amma bishe yasirin duka ya halitta yin haka nan to wajen daga hannaye waɗansu daga cikin malamai suka ce a haka za ka an gane ku haka za ka irin wannan in kai haka shine irin siffar wanda yake mai watsi da duniya kamar ya haka ya yi watsi da duniya bayan bayan shi kenan ba shi ba ita an gane ku haka waɗansu daga cikin malamai suka ce waɗansu ko suka ce a'a in za ka yi haka za ka an gane ko allahu akbar an gane ko shi ko wannan irin na mutumin da yake kwaɗayin alkhairi a wajen allah saboda idan kana roƙon ubangiji su ba na wata'ala ba ka kake allah allah ka mu haka ake ko to sai kai haka an gane ko to eh an gane ko wannan shi kuma ga wanda yake kwaɗayi ga duniya ke ga wanda yake kwaɗayin alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu ku daga cikin malamai suka ce a'a in ka zo yi ba haka ba za ka yi wannan na ɗaya ba wancan na biyun ba za ka yi yadda za ka yi shi ne za ka yi su a tsaye cik an gane ko wato ka ɗaga su nan ƙinsu yana kallon sama tun daga nan dama za ka musa haka an gane ku in ka musu haka Allahu akbar to amma wannan siffar ta ƙarshe ita ce ta uku ku to wannan malamai suka ce illar da ta sa ake cewa a yi irinta saboda a lokacin akwai waɗanda suke sabon shiga musulunci wanda ba su ma daina yawo da gumakansu ba in zai shigo masallaci kawai sai ya matse gunkin shi a hamata da ɗan kayan shi a hamatin ya zo shi Allahu shi kenan a shiga sallah ƙari ba ma san da gunki ya zo waye daga baya wani ya gani to amma aka zo aka ce tun daga na haka ga Allahu akbar to hamatar ka raba ta da da abin da ya shafi gwancinka kenan yanzu baqiya asani wal awwal na farko da na biyu yanzu suka yi saura an gane ku thumma taqra'u sannan bayan kayi kabbar al-harama sai ka fara karatu sai ka fara karatun alkur'ani ba tare da ka rarrabe tsakankanin wato kabbar alharama ba da karatun alkur'ani da wani abu irin abin da ya shafi du'a'ul istiftah kenan an gane to anan malam yana nuni akan cewa ba a yin du'a'ul istiftah wato addu'a da ake yi ta budewa sallah to amma addu'a wanda ake yi ta budewa sallah ya halitta mutum ya yi ta gane ko saboda hadisan da suka tabbatar da ita irin hadisin abu huraira wanda yana cikin sahihain allahumma ba'id baini wa baina khadayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib allahumma naqini min khadayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyadu من الدنس اللهم غسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يا هل تمتي وانا الدعاء saboda ta tabbata a cikin bukhari da muslim haka akwai hadithi na anas dan malik wanda yana cikin sahihu muslim anas dan malik ya ce wato wani mutum ya zo shi a lokacin da ya zo an yi ruku'u kuma da ya yi ruku'u da ya zo shi an yi sahudin ya cika da kyau da ya shiga aka dan malmatse shi ya ce alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi wanda shi ma yana cikin sayo musulmi ya halitta mutum ya du'a ul istiftahi da ita ko kuma hadisin abdullahi dan umar a wato ya ce allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa asila a ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi dan umar shine marawayacin hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce na ga yanda aka yi ta famar ɗagata ya ce laƙad futihat laha abwabu samai yace Abdullahi dan Umar yace fa ma taraktu hunna munzu sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala zalik tunda naji Annabi ya faɗa haka yanda aka bude mata kahohin sama ga baki ɗaya ta tafi yace ban daina yin ta ba ka Umar dan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shi kuma ya kasance yana yin subhanakallahumma wa bihamdik tabaraka smuka wa ta'ala jadduk wala ilaha ghairuk wanda ita ma ta tabbata wato akwai du'a'ul istiftah wanda sun tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan mutum ya ɗauki guda ɗaya daga cikinsu ko dukkaninsu ya haddace su yau ya yi waccar gobe ya yi waccar jibi ya yi waccar ya yi wannan a wannan sallar ya yi wannan a sallah ta gaba ya yi wannan a wannan sallah ta gaba to zai zamanto ya haddace sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ba tare da ya sha wahala ba kuma ya zamanto yana koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan shi saboda irin waɗansu abubuwa abin da ya shafi hadisai na ma'aiki irin abin da ya shafi na alƙawlu fi salati ko fi ramadana ko fi hajji to mutum yana haddace su ne a lokacin da ya cika aiki da su an gane ko idan mutum ya cika wato azkarus sabahi za a gada tun yana dakowa littafi ya buɗa ya gani to zai kai matsayin da baya buƙatar ya buɗe littafi ya gani irin yadda za a ga a cikin sahabbai na annabi za ka ji wani yana cewa shi tun da yake bai taɓa karanta sura kaza a gaban malami ba ya haddace ta ne saboda yawan karanta ta da wane yake yi a cikin sallah daga saboda yawan halartar sallar da yake kenan suratu qaf wal qur'anil majid wato daya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shi ya haddace ta ne saboda yawan ma'aiki alaihi salatu wassalam yana ta yawan yin ayoyinta a cikin hudubarsa ya haddace ta surutu ɗaf aya wajen arba'in da biyar ko to ya haddace ta ne ana muku yana ga yanzu hudu ba da ake zuwa a yi ya kai ya yi hudu ba goma amma ba za ka ce ka haddace waɗansu hadasai wanda liman yake yin su ba ka ce ka haddace hadisi biyar ko shida ba zai yi ba saboda mu a kullum in muka je mu dama mun hilo setar lokacin da an ce daga shirin lahu da nawa lakum amin a tashi sahurat an gane to shi kenan sun mataƙarau sannan sai ka fara karatun alkur'ani fa'in kun tafi subhi idan ka kasance a cikin sallar asubahi wato za ka yi karatu ne a cikin sallar asubahi ƙara'ata bi ummin ƙur'an sai ka karanta mahaifiyar alkur'ani ita ce alhamdu an gane ko? sai ka karanta mahaifiyar alkur'ani ita ce alhamdu saboda wannan ita wajibi ne karanta ta saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadith hadithin ubada ibn samit la salata liman lam yaqra'a bi fatihatil kitab an gane ko abu huraira yace fi kulli salatin yuqra' فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم نعم أو كما قال نعم
لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها malam ya ce kadda ka kuskura ka buɗe karatunka na alƙur'ani da faɗar bismillahir rahmanir rahim fi ummil qur'an a lokacin da zaka karanta fatiha mahaifil alƙur'ani wala fi suratin lati ba'daha wala a lokacin da zaka karanta surar da zaka karanta bayan kayi fatiha to wannan kuma saɓani ne na malamai saɓani ne na malamai tushen saɓanin shine shin basmala aya ce daga cikin ayoyi na fatiha ko kuma ba aya ba ce daga cikin ayoyi na fatiha an gane ku waɗansu daga cikin ƙura'u sun saka bismillah ɗaya ce daga cikin ayoyi na fatiha da haka sai ya zamanto faɗar Allah ta'ala siratal ladina an'amta alaihim ba ba aya ana sai ya zamanto da siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wannan aya ce guda kenan ba su mala aya daya alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu arrahmanir rahim uku maliki yawmiddin hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biyar ihdinas siratal mustaqim shida صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين bakwai an gane ku wannan shine ra'ayin malaman kufa kuma shine ra'ayin al-Imam Shafi'i daga cikin wato malaman mazhabobin nan guda hudu al-Imam Shafi'i yana ganin cewa Fatiha tana ɗaya basmala tana ɗaya daga cikin ayoyi na Fatiha wani yanki ce a cikin suratul fatiha aya ce mai zaman kanta don haka shi a gurin shi idan za ka yi sallah in a magriba ne dole za ka bayyana basmala kamar yadda za ka bayyana alhamdu dukkan taraka ta farko da ta biyu an gane ko kuma idan a zuhur ne za ka ɓoye ta wanda shi ne ra'ayi shi saboda dalilai da yake da dama a kai akwai dalili na farko hadisin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yana cikin sayo muslim ma'aiki alaihi salatu wa salamu wata rana wato aka mai wahayi da aka mai wahayi ya ce mun kasance a wajen ma'aiki alaihi salatu wa salamu ga ya dan magagata can da aka jima da ya dawo cikin hayyacin shi ya ce to an saukar mun da wata sura sai ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsara نعم fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al-abtar نعم to ya karanta musu wannan sura da to ya karanta daga bismillah sannan kuma akwai hadisin da Anas dan Malik wato yana siffanta yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake karatun alqur'ani ce kanat qira'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maddan yaqra'u bismillahir rahmanir rahim wa yamuddu bismillahi war rahmani war rahim alhamdulillahi rabbil alamin ilah an gane to wannan shine ra'ayinsa saboda yana da kwai dalilai har kusan guda biyar wanda kuma kowane dalili wani ya tabbata wani kuma bai tabbata ba ala kulli halin yana da dalilai to amma al-imamu ahmad yace eh fatiha ayoyi guda bakwai ce sannan kuma bismillahir rahmanir rahim tana daya daga cikin ayoyi na fatiha sai dai kuma ba a bayyana ta saboda ba a rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta ba. Anas dan Malik shakundun khadimi na gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya rawaito cikin sahihul Bukhari da Muslim. Ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin an gane ku gana na Aisha iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalam hadisin da yana cikin muslim wanda yake magana akan karatu a cikin sallah ma'aiki alaihi salatu wassalam ta ce kana yaftatihu salata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin an gane ku sannan kuma a ruwaya ta al-imamu muslim shi anas dan malik ya ce sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa abi bakr wa umar wa uthman radiyallahu anhum ce falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim la fi awwali qira'atin wala fi akhiriha to wannan anas dan malik ne yake fada ka san ku ai wato ya cika sallah da ma'aiki alaihi salatu wassalam to saboda aljam'u aula min at-tarjih al-imam ahmad yace to ba za a bayyana ta ba manzo Allah yana yin ta ne a boye an gane ko saboda ya zo cikin sunan dar qudni hadisin abu abu huraira da sanadi wanda yake ingantacce abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gane ko ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to alhamdulillahi rabbil alamin ummul qur'ani wa ummul kitabi as-sab'ul mathani wa bismillahir rahmanir rahim ahadu ayatiha an gane ko wato fatiha ita ce mahaifiyar alkur'ani ita ce kuma ake ce da ita asaba'ul matsani kuma bismillahir rahmanir rahim tana ɗaya daga cikin ayoyinta an gane akwai dalilai da dama a kansu wanda suke tabbatarwa da hakan da gashi nan kuma hadisin asar na nu'aim al-mujmir wanda al-imamun nasa'i ya kawo shi cikin littafinsa as-sunan yake cewa sallaitu wara'a abi hurairata radiyallahu anhu faqara bismillahir rahmanir rahim falamma sarafa qala wallahi inni la ashbahukum salatin bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am
فإذا فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين in kunta wahdaka aw khalfa imamin wa tukhfiha malan yace to fa idza qulta wala dallin idan ka ce wala dallin ka zo karshen fatiha to fa qul amin sai ka ce amin saboda dama addu'a ce shi yasa sa al-imamu malik suke ganin cewa ba za a yi basmala a cikinta ba saboda hadisin abu huraira wanda yana cikin muslim qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sala fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin kaga da alhamdu ya fara bude bai ce fa idza qala al abdu bismillahir rahmanir rahim fa idza qala al hamdu fa idza qala al abdu الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل an gane ku yana cikin sayo musulmi wannan a ciki babu bismillah a ciki an gane ku ba a mace bismillah to don haka waɗannan ayoyi guda uku na ƙarshe tun daga ihdinas siratal mustaqim hal ya zuwa khairul maghdubi alaihim waladdallin addu'a ce mutum yake addu'a ce mai tsada yake to shi kenan idan ya ce amin ma'ana yana roƙon Allah ya amsa wannan roƙon da yi Allah ya amsa wannan addu'a ya yi ta roƙo ne ya ce Allah ya amshi wannan addu'a ta mu in kunta wahdaka idan ka kasance kana sallah kai ɗaya to sai ka ce amin au khalfa imamin ko kuma kana sallah a bayan limami wata fiha kana yin ta a goyi kana cewa amin a goyi
ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه وفي قوله إياها في الجهر اختلاف ما لا يتي ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه الإمام بذي فدا آمين با wato a cikin sallar da yake bayyana karatu a cikinta wurin da limami yake bayyana karatu a cikinsa to ba zai faɗa amin ba saboda mai addu'a daban mai cewa amin daban tunda yana da kwai 'yan baya to su za su ce amin bayan ya ce ghairul mabdubi alaihim waladdallin sai su ce amin an gane ku saboda haka ya tabbata a wani hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qala al-imam ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hadisin abu huraira wanda yana cikin sahih bukhari da muslim an gane ko a to sai dai irin su al'imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillahi ibn Abdullahi ibn Shahabi ne zuhuri a ɗaya daga cikin tabi'ai wato suna ganin cewa limami yana faɗar amin saboda ya ce wa kanan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu amin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana cewa amin to kuma akwai ruwayar da take cewa idza qala al-imamu amin fa qulu amin fa innahu man wafaqa ta'wilahu ilah an gane wanda ita kuma wannan ruwaya tana tabbatar mana ashe da limami da mamu za su yi tarayya cikin fadar amin wanda wannan shi ma ra'ayi ne na waɗansu daga cikin malamai wanda su ma suna da hadisi wanda yake ingantacce akan hakan din an gane ku wanda kowanne yana cikin sahihain da haka matsala ce khilafiyya bainal ulama'i abinda ya shafi kuma ikhfa'inta malikiya sun kallaci bangaren addu'a ce ita amin addu'a ce ita kuma addu'a ana so a yi ta a asirci shi yasa suka ce a boye ta ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin al'imamu shu'uba ya karanta ud'u rabbakum tadarru'an wa khifiya wato ku roƙi ubangijin ku halin kasancewar ku kuna masu kaskantar da kai sannan kuma ku yi a asirce a boye innahu la yuhibbul mu'tadin da wanda yake nuni akai yana daga cikin laduba na addu'a mutum ya dinga yin ta a hankali an gane ku to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce bayyana ta za a yi yan a cikin masallaci ne wanda yake na na andir ya zamanto masallacin ma kan shi ya dauka amin gabaki daya an ce amin a cikin masallacin to wannan ba da yafi idan ka yi sallah a masallacin da ake bayyana amin ya halitta a addini na musulunci an gane ko saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana bayyana ta ne na'am wala ya ƙulu hal'imamu fi ma jahara fihi ya ce limami bai cewa amin a sallar da yake bayyana karatu a cikinta dukkan gurin da limami yake bayyana karatu a cikinsa to liman ba zai ce amin ba raka'o'i guda biyu na sallar asubahi kacokan da raka'o'i guda biyu na sallar juma'a dukkansu da raka'o'i guda biyu na farko na sallar magariba da raka'o'i guda biyu na farko na sallar isha'i limami bai cewa amin wa ya ƙulu hafi ma a sarrafihi amma limami yana cewa amin a dukkan gurin da yake ɓoyewa karatu a cikin shi sallar da yake ɓoyewa karatu a cikinta yana cewa amin bayan ya karanta fatiha raka'a ta uku ta magriba yana cewa amin raka'a ta uku da ta hudu ta isha'i yana cewa amin saboda yana asircewa karatu ne a cikinsu an gane ku wafi qawlihi iyyaha fil jahri ikhtilafun malam yace ikhtilafun malamai sun dada juna sani sun yi sabani fi qawlihi iyyaha cikin wato mustahabbi ne mutum limami ya ce amin fil jahari a cikin sallar da ake bayyana karatu a cikinta a gurin da kuma ya bayyana karatu a cikinsa ko ku a'a makaruhi ne malamai sun yi sabani waɗansu suka ce idan ya ce amin ya aikata abin da ake ce da shi ja'iz ya halitta ya faɗa amma rashin faɗa ɗin shi ya shi waɗansu kuma suka ce a'a makaruhi ne shi abin ai sai ya mishi yawa shi ya yi addu'a kuma ya ce amin ai abin duka sai ya mishi yawa amma da ya bar wasu ma masu jin nashi su ce amin amma dai fil amri sa'a tunda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi dan limami kana sallah a bayan shi kaji ya ce amin karka zarge shi saboda ya tabbata yin hakan da na'am ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلك فاحسن بقدر التخليص وتجهر بقراءتها ما لا يتي ثم تقرأ سورة من طوال المفصل sannan kuma bayan ka gama karatun fatiha sai ka karanta wata sura daga cikin surori na alkur'ani shine malam yace za ka karanta wato wata sura min tiwalil mufassal daga surori dogaye waɗanda suke ababen rarrabewa tsakankaninsu da basmala an gane ko tiwalil mufassal al-mufassal ga baki ɗayansu su ne daga suratul hujurat zuwa ƙarshen alkur'ani wannan su ne ake ce da su al-mufassal to kashi uku ne akwai tiwalil mufassal akwai awsatul mufassal akwai isarul mufassal akwai dogaye daga cikin waɗannan surori akwai tsakatsakiya wanda ba za ka ce musu dogaye ba ba za ka ce musu gajeru ba akwai kuma isarul mufassal akwai gajerun surori an gane ko to diwalul mufassal ake so mutum a sallar asubahi ya diba waɗansu surori guda biyu zafafa ya karanta ko ya karanta والنجم إذا هوى اقتربت الساعة وانشق القمر وهي كرنت قاف والقرآن المجيد اقتربت الساعة وانشق القمر وهي كرنت والطول وكتاب مسطور دع الرحمن علم القرآن وهي كرنت إذا وقعت الواقعة لو تسورة دي دي دي وكو سوروري قد بيو wanda suke duwarin mufassal ya karanta kowace sura a cikin kowace raka an gane ko ya karanta ya ayyuhal muddassir a raka ta farko a raka ta biyu ya karanta la uqsimu bi yawmil qiyama ko ya karanta la uqsimu a raka ta farko a ta biyu ya karanta amma yatasaaluna ko ya karanta wal mursalati a raka ta farko a raka ta biyu ya karanta wan naziati wannan duka ya halitta ya an gane ko malam ya ce wa in kanat adwala min zalika fa hasanun idan ya zamanto wannan surar da mutum zai karanta a sallar asubahi bayan ya karanta fatiha adwala min zalika ita ce mafi tsawo daga wannan sura din da take cikin uwalil mufassal to ya diba wata sura mai tsawo irin ya diba ya karanta suratul shu'ara a dai suratu shu'ara ina ga tun daga suratu hujurat har na sai babu surar da take da tsawonta ko an samu babu suratu shu'ara aya 200 ina ga kusan da nawa ce ya ta ne wa 60 wa 20 aya 226 ina ga wannan tahima suratul arafi yawan ayoyi an gane ko ina ce kenan sura ta biyu a jerin surori na alkur'ani masu yawan ayoyi to idan ta kasance surar da zai karanta bayan ya karanta fatiha ta fi diwalul mufassal to fa hasan wannan abin da ya yi mustahabi saboda ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake cikin sahihu muslim hadithin abdullahi ibn sa'ib ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wata sallar asubahi ya ce ma'aiki ya buɗe mana da karatun suratul mu'minun kada aflahul mu'minun ya ce kawai yana karatu yana karatu hatta ja a zikirin musa wa harun akhadatuhu sal'atu faraka har sai da ya zo a thumma arsalna musa wa akhahu harun bi ayatina wa sulbanin mubin la fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman aliyin faqalu anu'minu li basharayn mithlina wa qaumuhuma lana abidun sai da ya zo shi nan a wato wannan ya kama shi ya fara tari sai ya tafi ya ruku ga kusan rugu guda ya karanta ya shiga cikin rugu na biyu sannan kuma ya tafi ya ruku to ya halitta ya halitta amma wannan fa tsawaitawan da mutum zai yi zai kasance ne bi kadari taghlis gwalgwadon sammakon da ya buga ya zo masallaci kan limami ya zo shi a makara dama ya tsaye da mutane a masallaci kowa yana haƙon liman ya zo liman ya zo kuma da buɗe karanta wata doguwar sura babu duha ciki sannan kuma tsawaitawa dinnan duka ana magana ne a haƙƙin wanda zai yi sallah shi kadai wanda yana da ƙarfi akan zai iya karanta wannan kin sura ko kuma yana tare da jama'ar da ya san dukkaninsu matasa ne kuma kowanne yana sha'awar karatun kuma kowanne inda izu za a karanta ba zai ce ba sai dai ce liman kayi daidai to amma in ya zamanto yana yi wa mutane limanci mutanen unguwa wanda a 'yan unguwan nan ba sabuwar unguwa ba ce dama tsohuwar unguwa ce wanda tsakin unguwar sun fi matasan yawa in yana irin wannan karanta sirrona zai kashe tsakin unguwan ya tsaye da su wani halace yana gudawa ce je ya yi sallar asubaya amma da ya zo shi gida gashi gashi gashi to sai ya yi amfani da wato ya yi koyi da wanda yake mafi raunin cikinsu kamar yadda manzo Allah ya faɗa ya ce waqtadi bi ad'afihim ka yi koyi da mafi raunin cikinsu sai ya diba wani tsoho ne ya fi kowa rashin dadewa a tsaye zai iya ɗaukan juriyar a karanta bayan an karanta fatiha a karanta wadda ko ba zai iya ba ba zai iya ba bayan an karanta fatiha a karanta inna a adaina ko a karanta wal asiri ko a karanta alhakum takathur a tafi a ruku saboda ma'aiki ya karanta falaki da nasi a salatu subihi a kowace raka a raka ta farko ya karanta falaki a raka ta biyu ya karanta nasi a raka ta farko ya karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha a raka ta biyu ya karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha wato ya halitta idan limami ya ga yanayin da ake ciki ya zo shi kuma ya tarro din dattijawa ne a masallacin to sai ya amfani da su din ya karanta mun surar da yake ganin bata zamanto mai tsowo a gare su ba now wata jaharu bi qira'atiha kana bayyanawa da karatun sura wannan shi ma sunna ne na'am فإذا تمت السورة كبرت في انحطائك للركوع وتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا malam yace fa idza tammati sura idan karatun sura ya cika kabbarta sai ka kabbara ka ce Allahu akbar fin hidatika lirruku'i cikin halin da zaka sunkuya ka tafi kai ruku to a wannan lokacin zaka ce Allahu akbar ba kana tsaye kikan ba zaka ce Allahu akbar kuma bayan ba bayan ka tafi kayi ruku'u ba zaka ce Allahu akbar ba a halin da zaka tafi kai ruku'u zaka surmiya ka tafi ruku'un zaka ce Allahu akbar fatumakinu ya daika min rukubataika wato kana tabbatar da hannayenka guda biyu a saman gwiwoyinka sai ka ɗora su ka tabbatar da su wato sauyi zaharaka mustawiyan sai ka daidaita bayanka ya zamanto da bayanka da wuyanka da ƙeyarka duka su zamanto ba su yi fanta ba zamanto sambet an gane ko zamanto ba tudu ba gangare an gane ba za ka sa kanka ƙasa sosai ba alamar tsoron Allah kenan wani haka yake gani in mutum ya ruku sai ya haka wannan ba koyarwar addini ba koyar annabi ba ce koyarwar annabi shine da bayanka da kanka ya zamanto setinsu guda ɗaya ta yadda inda za a ɗora wani abu a saman gadon bayanka ba zai yiwu gaba gabanka ba ya tuntsiri ko kuma ya koma ba ya tuntsiri an gane ko haka ya kamata mutum yi wannan shine akmalur ruku'i an ya kuna zaharuka wa ra'asuka mustawiyaini da kanka da gadon bayanka su zamanto seti ɗaya suke an gane ko na'am wala tarfa'u ra'saka wala tuqabihu wala tarfa'u ra'saka bid'aika an jambaika kada ka dago kanka a ruku'un kai wani irin ruku'u Allahu akbar kuma kana ganin ka dan an gane wala tudatihu kuma kada ka saka kanka ƙasa kada ka sunkuya da yawa ce kai na Allah gare shi Umar dan Khattab ya ga wani yana irin wani ce kai ya fara saka fa inna da khushuwa fil qalb ya kanka tsoron Allah ba nan ba yake abin da kake baya nuni akan tsoron Allah ka saba sunna ta annabi an gane ko wato jafi bi daba'aika an jambaika malam yace kana nesantar da daba'aika damtsunanka damtse shine addaba addabo an gane ko damtse to kana nesantar da shi an jambaika daga hankurkurranka wannan shine hakarkari an gane ko to idan kai ruku ba haka ba za ka yi za ka nesantar da shi
وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك ولا تدع في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول قول ولا حد اللبس malam ya ce wa ta'taqidul khudu'a bidhalik wato kana kudurcewa kaskantar da kai kana kudurcewa kaskantar da kai bidhalika a cikin wannan aikin da za ka yi a cikin wannan aikin da za ka yi na ruku'u bi ruku'ika to ka kudurce kaskantar da kai a cikin ruku'unka wasu judika hakanan kuma ka kudurce kaskantar da kai zuwa ga mahaliccinka a cikin sujadarka wala ta da'u fi sujudika fi ruku'ika malam ya ce kadda ka kuskura ka roƙi Allah kadda ka kuskura ka yi addu'a a cikin ruku'unka. Ruku'u ba a karanta al'ur'ani a cikinsa, haka a cikin sujada ba a karanta al'ur'ani. Manzo Allah ce abinda ake yi a cikin ruku'u shine a girmama Ubangiji. An gane ko? A girmama Ubangiji, amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba. wato ruku'u ku girmama ubangiji a cikinsa wa amma sujudu fajtahidu fi du'a'i fa qaminun an yustajaba lakum gane ku wa qul in shi'ta subhana rabbiyal azim wa bihamdi malam yace idan kaga dama idan kana so kace subhana rabbiyal azim wa bihamdi wato ka faɗi wannan a wannan tasbihi din ka ce tsarki ya tabbata ga ubangiji na al'azimi ubangiji na wanda yake mai girma wa bihamdihi sannan kuma ina cuɗanya wannan tasbihi din da yabon ubangiji ta'ala na'am a za ka faɗi wannan idan kana so ba yana nufi ba kuma idan kana so kalka faɗa a'a saboda a cikin ruku'u ba zikiri ɗaya bane ake ya halitta kai wannan subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kuma ya halitta ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi kana da damar ka ce subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh kana da damar ka ce subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama kana da damar ka faɗa haka kana da damar ka ce Allahumma laka raka'atu وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي kana damar ka faɗa haka wato waɗannan dukkaninsu sun tabbata a daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam an gane ku to da ya ce in shi ita ɗin nan ba yana nufin wai in kana so kuma kar ka faɗa ba a in kana so ka faɗi wannan addu'ar kuma in kana so ka faɗi wata daga cikin waɗanda suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an gane ku wa laysa fi zalika tawqitu qawlin malam yace laysa tawqitu qawlin babu iyakancewar adadin abin da mutum zai faɗa na tasbihi fi zalika a cikin wannan tasbihi da zai ba za a ce uku rakkan zai yi ba ko guda biyar ko guda bakwai ko guda tara ko sha ɗaya ko guda ɗari wala hadda fillubus sannan kuma babu iyakan cewa babu iyaka cikin daɗewar da mutum zai yi a cikin ruku'u zai yi gwargwadon yadda ba zai cutar da na bayan shi ba ya yi ruku'u ba yabo ba fallasa in tasbihi goma ya samu tasbihi sha ɗaya ne tasbihi bakwai ne tasbihi shida ne shi dai babu iyakan cewa yadda mutum ya yi
ثم ترفع رأسك وأنت ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك ولا يقولها الإمام ولا يقول ولا يقول الماموم سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد Mala ya ce, "Thumma tarfa'u ra'asaka wa an tafa'ilun sami Allahu liman hamida, sannan kuma sai ka ɗago kanka bayan ka gama wannan roƙo wa an tafa'ilun halin kasancewarka kana mai cewa sami Allahu liman hamida. Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa yabon wanda ya yabe shi ya ji yabon wanda ya yabe shi ya ji dukkan wanda ya gode mishi thumma taqulu allahumma rabbana walakal hamd sannan kuma sai ka ce allahumma rabbana walakal hamd ya ubangiji ubangijinmu walakal hamdu dukkan yabo ga baki ɗaya gare ka yake in kunta wahdaka to kana haddada kankanin sami Allahu liman hamidahu da Allahumma rabbana wa lakal hamdu idan ka kasance kana sallah kai daya a lokacin da kake sallah kai daya wato wannan shine abin da zaka yi lokacin da zaka dago daga ruku'u kace sami Allahu liman hamidahu ba'da mastawaita qa'iman bayan ka daidaita a tsaye ciccir kuma sai kace Allahumma ربنا ولك الحمد هو اللهم ربنا لك الحمد هو ربنا ولك الحمد هو ربنا لك الحمد kowanne idan kai ya halitta saboda ya tabbata a cikin ruwa ingantacciya wala ya ƙulu hal imam limami bai cewa allahumma rabbana wa lakal hamdu wala ya ƙulul ma'amumu sami Allahu liman hamida shi kuma mamu baya cewa sami Allahu liman hamida wa ya ƙulul Allahumma rabbana wa lakal hamdu mamu shi zai ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ne shi limami in ya ce sami Allahu liman hamida mamu su kuma su ce rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu saboda manzo Allah ya ce idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه an gane ko a waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa da limami da mamu kowa zai faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu da haka malamai suka yi sabani waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa za a ce sami Allahu liman hamidahu liman kare kenan rabbana wa lakal hamdu mamu kenan waɗansu kuma suka ce kowa zai iya haɗawa ala kulli halin kowanne akwai malaman da suka tafi kai alhamdulillah wa bi hadha al-qadar kifaya